محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa ci gaba da karatu da muke a dukkanin wato ainihin yammaci na litinin a wannan masallaci na sheikh muhammad kabir ahmad azare da ke unguwar azare jihar bauchi wato ainihin jihar bauchin najeriya yau kuma muna sha hudu ne ga watan asafar ko daren sha biyar ga watan asafar wata na biyu a kalandar musulunci hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1446 wadda ya daidai da 19 ga watan 8 shekara 2024 miladiya muna karatu cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na babban malami ibn al-qayyim Allah ta'ala ya mishi rahama sannan muna karantawa karkashin tahzibi na sa'ad ibn al-husayn duka Allah ta'ala ya saka ya musu da alkhairi zama da suka gabata mun fara karatu ko bayani akan yaƙoƙi na annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi bayani akan yaƙin badar yadda muka ji yaƙin badar ubangiji ta'ala ya ɗaukaki musulunci akan wato ainihin kafirci ya ɗaukaki musulmai akan kafirai Allah ta'ala ya ba wa sahabbai na annabi sallallahu nasara sun iya kashe manya-manyan kafirai guda saba'in sannan sun kama guda saba'in a matsayin bayi daga nan mun ji cewar kafiran maka da suka dawo da sauran wato ainihin masu adawa da musulunci sun kasa zama sun kasa nutsuwa ta yaya za su daufansar abin da aka musu don haka suka haɗa rindina wato ainihin domin su zo su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya samu labari ya nemi shawarar sahabansa cewa a fita ko a tsaya a madina duk wanda ya shigo a yi ƙoƙarin tarewa sahaban da ba su samu sun ji yaƙin badar ba su sun ba da shawarar ne a fita wasu kuma suka ba da shawara daga ciki akwai muminai akwai kuma munafukai da ba sa son fita yaƙi dama suka ce a tsaya a madina in har sun shigo mana sai mu tare a nan dai annabi sallallahu alaihi daga ƙarshe karkata akan cewa kawai a fita aka fita wato ainihin gurin da dozon uhud yake a nan aka kara tsakanin kafirai da wato ainihin musulmai a farkon yakin nasara ta kasance ga musulmai amma daga baya saboda saba umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya cewar da ya cewa waɗanda suke kan dutsi ya naɗa su cewar ko sun yi nasara kasa gangaro ko an yi nasara a kansu kansu gangaro su tare musu nan to amma ganin cewar yakin ya fara da nasara suka ga ganima nan zube ga mashirikai suna rugawa da gudu suna barin dukiyoyinsu sai wato wasunsu ko mafi yawancinsu suka gangaro suka saba umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam domin su ci ganima su ɗibi ganima a nan kuma khalid bin walid lokacin yana cikin rundunar kafirai kafin ya musulunta sai biyo ta bayan dutsen da su waɗannan musulmai da suka tare su suka tare daman can ya kasa zagayowa to amma da ya ga ba kowa a gurin ko kuma sai rundunar da suke yan kaɗan sai ya zagayo ya kashe wanda suke kan dutsen ya kuma zuwa musulmai ta baya to a nan musulmai sai suka ji kwatsam an fara saransu ta baya to mushrikai da sun juya suna guduwa da suka ga cewa musulmai ai gashi yanzu an samu Khalid bin Walid da rindinarsa sun biyo musulmai ta baya to shikenan sai suka wato ainihin su ma juyo sai zama an ritsa musulmai a tsakiya wato nan aka kashe musulmai masu tarin yawa aka raunata annabi sallallahu alaihi wasallam aka fasa masa kai aka rotse masa kai aka wato ainihin karya masa fiƙarsa Allah ta'ala ba dan ya tsare ba a wannan lokaci kafirai sun so su cimma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dukka ya faru saboda saba umarnin sa suna gudana guda daya kenan sai mu fahimta nasara tana karkashin bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam bin umarnin Allah bin umarnin Annabi sallallahu kamar yadda a daidai guda gefe guda da wahala da hasara da tabewa tana karkashin sabawa umarni na Allah da kuma umarni na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har wahalar da muke sha yanzu me ya janyo mana ita saba umarnin Allah saba umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daidai kun mu mun saba umarnin Allah da Annabi sallallahu a shugabannin mu su ma ba sa bin umarni na Allah ba sa bin umarni na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake shan wahala mu Allah ya ce me shugabanni da mu ba su hakkin su su kuma Allah ya ce su mana me adalci mu ba mu ba su hakkin su ba su kuma ba su mana me ba adalci ba shikenan kun ga ake ta shan wahala Allah ta'ala ya shirye da mu to dan haka a yakin da ya gabata malam yake cewa zamu tashi a gaban da yake cewa ahammu mashtamalat alai hadhihi al-ghazwa min al-ahkam akwai muhimman abubuwa da wannan yaki ya kusa na daga hukunce hukunce shi yakin Uhud kenan na farko annahu la yajibu ala muslimina idha taraqahum aduwwuhum fi diyarihim al-khuruj ilay wato bai wajaba akan musulmai ba idan har abokan gaban su suka nufe su za su shigo musu garin su to ba wajibi bane su fita a garin domin su je su tare bai zama dole ba bal yajuz lahum an yalzamu diyarahum ya halasta su zauna domin me su lazumci gidajensu wa yuqatiluhum fiha su yaƙe su a cikin gidajensu idza kana zalika ansara lahum ala aduwihim in haka zai fi zamuwa nasara akan abokan gaban su an gane idan abokan gaba za su shigo gari za a duba maslahan ciwon za a fita a tare su ne a wajen gari ko kuma za a me za a jira su shigo la'alla ya musu takabar da idan sun shigo za su ɗebi mai za su wato ainihin shawuya za a yi nasara a kansu to kunga za a duba wannan kamar yadda yanzu yake faruwa a gaza Filistin mutanen gaza sun auna shiwar ba za mu fita mu yaƙi isra'il ba amma in ta shigo mana za mu tare to kuma da suka shigo musu sai ya zamo suna yin wato suna kashe su suna nasara a kansu wannan shine abin da yake a waƙe ba abin da labarai suke faɗa ba an gane kun san tashoshin labarai din ne gudawa ne da munafukai don haka ba sa faɗan nasarar da musulmai suke kullum suna faɗan me nasarar da ake akan musulmai ne wannan kuma saboda a ƙara raunata mu ne a nuna cewar ba mu da ƙarfi a'a mutanen gaza suna nasara matuka akan waɗannan yahudawa akan waɗannan 'yan ta'adda waɗanda me suke kashe yara suke kashe tsofaffi suke kashe mata wanda mu addininmu na musulunci annabi sallallahu mun karanta a ladduba na yaki ko ya ce kada ku kashe yara kada ku kashe me mace inda ba ta shiga yaki ba ko kada ku kashe tsofaffi annabi ya ce kai in kun samu wani a gurin bautar sama ya keɓanta a gurin bautarsa cocinsa yana bauta to kada ku kashe shi to amma su ba su da me ba su da wannan tarbiyya ta yaki don haka dai wannan gaba tana tabbatar da halaccin idan abokan gaba za su shigo muku gari to ba dole ne kuma sai kun fita ba kwa iya mai tsayawa domin ku tare na biyu annahu la yu'zanu fil qitali liman la yutiquhu min as-sibyan wato ba izini da jihadi ga yaron da ba zai iya ba ghairil balighin wadanda basu balaga ba bal yuradduna idha kharaju a za a mai da su idan wato ainihin sun fito amma kuma yana iya harbi an gane yana iya kaiwa hari to anan kuma za a ɗauke shi ai za ku tuna a yakin Uhud lokacin da Annabi sassan yake mai da yara akwai yaron da har an mai da shi ya ce ya Rasulullah na iya harbi da kibau Annabi ya ce to zo mu tafi da kai sai abokin sa ya ce ya Rasulullah to ai in shi harbi ya iya da kibau ni kuma in mun yi kokowa doka shi nake sai Annabi ya ce to ku yi kokowa mu gani sai suka yi kokowa ya doka shi Annabi ya ce to shi ma a tafi da shi kenan kun ga in yaron zai iya ba da wata gudunmawa a fagen yakin za a iya mai za a iya tafiya da shi amma idan ba haka ba to ba za a tafi da me da yara ba saboda zai zama kawai sai dai a wato ainihin kashe su ba tare da sun yi wani amfani na ku zo mu gani ba gaba ta gaba annal muslima idan qatala nafsa lalle musulmi idan ya kashe kansa ko fa huwa min ahlin nar to dan wuta ne musulmin da ya kashe kansa li hadithi sahal ibn sa'id as-sa'idi fi rajul alladhi abla yawma uhud bala'an shadida domin hadithin sahal dan sa'ad as-sa'idi dangane da mutumin da aka jarabe shi wato ainihin jaraba mai tsanani a yakin wato ainihin uhud falamma shtadda bihi al-jirah lokacin da wato ainihin rauni ya tsananta a jikinsa nahara nafsahu sai ya soke kanshi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce amma innahu min ahli an-nar amma dan wuta ne kina Allah ya ce mi wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika udwanan wa zulman fa sawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allah yasira Allah ya ce kada ku kashe kanku Allah mai jin kai ne gare ku duk wanda yayi haka Allah ya ce zan sa shi a wuta shi wannan an je da shi yaƙi munafiki ne ba cikakken mumini ba ne domin yana yin yaƙin ne don riya ba don Allah ba ya je yaƙin Uhud ya yi kisa yana kisa sabai suka ce ya Rasulullah ba wanda ya yaƙi irin yadda wancan yake yaƙi annabi ya ce kuma ɗan wuta ne wani sahabi ya ce yanda na ga yana kisa ya duk wani rintsi in ya gani sai ya kutsa na mushrikai kuma annabi ya ce ɗan wuta ne sai na lazumce shi duk yanda ya sai na bi shi ya ce daga ƙarshe aka koma yaƙi aka raunata shi da aka masa rauni sosai da dare maimakon ya haƙuri ya mutu da kansa sai ya kafa wato ainihin mashinsa ko takwabinsa sai ya kifa a kai sai ya kashe kansa wannan sahabi ya zo ya samu annabi sassanin ya ce ashadu annaka rasulullah ya ce na shaida tabbas kai manzo ne na Allah annabi ya ce me ya faru ya ce wannan mutumin da kace dan wuta ne gashi gashi ga abin da ya same shi kenan kun ga kada mutum don wani bala'i ya same shi ya kashe kansa an gane wannan ba addini ba ne to amma a nan a babin fa'ida wanda ya kashe kansa arne ne ko musulmi ne idan yana da misali musulmi ya kashe kansa ya yi ridda ko kuma yana na matsayinsa na musulmi yana na matsayinsa na musulmi an gane yana na matsayinsa na me na musulmi amma dai akwai narko babba ga wanda ya kashe kansa an gane da amana na a matsayinsa na musulmi kuma in ya shiga wuta ko ya shekara ma da lagashin tiki ya zai fita amma dai wani yana nuna mai narkon mutum ya kashe kansa shi ya sa annabi sallallahu ya ce har ka roki mutuwa Allah ya halakar da kai karkai ko jinya ne ta tsananta maka abin da zaka ce Allah ka rayar da ni idan rayuwar alkhairi ne a gare ni ka kashe ni in mutuwan ne alkhairi a gare ni sannan sai mu fahimta kenan akwai wanda zai je jihadi ba dan Allah ba li yuqal jari annabi yace saboda a ce da shi wani jarimi ne kenan mutum ya je wa kansa tsoron yana yi wa addini hidima amma ba dan Allah ba ka iya zuwa ran lahira wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura ka zo gashi aikin da kai aiki ne da ya kamata ka samu lada mai gwabi amma sai ka rasa me yasa so da ba dan Allah ba kul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a wadanda aikin su yafi tabiwa shine wanda anan duniya suka yi tagumi sun zace suna aiki ne na kware ashe ba dan Allah bane naka da Allah ba za su samu lada a wajen ubangiji naka duk abin da zaka yi kai kokari kai shi dan me don Allah shi wannan da yaje yaki ya je ne da a ce da shi sadaukiwa na ba wanda ya kai shi kisa kuma ya yi ɗin da ƙarshe kuma ya tafi ya tafi wuta da haka wani in ya kwaɗaitar da mu akan wani abu to ya kwaɗaitar da mu akan ikhlasi duk abin da za ka yi ƙoƙari ka yi shi dan wa dan Allah shine ya ka samu lada abu na gaba anna sunna fi shuhada an yudfanu fi masari'ihim la yunqaluna ila makanin akhar sunna dangane da wato ainihin waɗanda suka mutuwar shahada shine abin ne su abun da aka kashe su an je yaƙi an kashe musulmai to a gurin da aka kashe su a nan za a ne bisu ne su wannan shi ne wato ba za a ɗauke su a kai su makabarta ba shi shahidi daman ba a ne ba a masa wanka ba a masa sallah ana bisu ne shi ne an gane su kuma ba yi wannan tawaya ba ne hakan ɗaukaka ne an gane kwa ɗaukaka ne shi yasa yanzu wanda ya je madina zai ga a gefen dutsen uhud ga makabartar da aka binne su hamza da sauran sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi shahada a yakin wato ne Jabir dan Abdullah yake cewa lokacin da aka yi wato yakin Uhud ya zo yana laikan waɗanda suke dawa sai ya ga wato ainihin babarsa ta ɗauko baban shi da wato ainihin kawun shi ta daidaita su akan raƙumi kowanne yana wannan mangala kenan gefe da gefe ko tana tafuwa da su akan jaki afwan lokacin da ta zo da su Madina domin abin ne su a Madina sai mai kira ya kira shewar annabi sallallahu ya ce duk wanda aka kashe dan uwansa ko ya dauko shi mai da shi da abin ne su ne a gurin da aka ne a kashe su abin da suka yi shahada kenan da aka kashe shi a filin yaki to za a me za a busu ne shi ne a me a gurin da aka kashe shi fa'ida ta gaba ko hukunci na gaba jawazu dafni rajulaini aw thalatha fil qabr al wahid halastin binne mutum biyu ko mutum uku a kabari guda daya idan larura ta hukunta haka din ko da rashin yalwar ƙasa ko wani abu daban to a iya haka fa inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadfanu rajulaini wa thalatha fil qabr annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana binne me mutum wato ainihin biyu ko uku a cikin kabari guda kun sani madina ƙasar su ba irin tamu bane ƙasa ce mai wahalar tono to idan ka ce lokacin adadin musulman da aka kashe kowanne sai an tura masa kabari shi kadai to aiki ne babba sai annabi sallallahu alaihi hada mutum biyu ko mutum uku sai ya busne su waya kula annabi har yana cewa ayyuhuma aktharu akhdan bi fil qur'an waya cikin su yafi rike abu mai yawa a alqur'ani fa idza asharu ila rajulin qaddamu fil lahat an ce wani ne sai ya fara gabatar da shi an gane wannan kuma daukaka ne ga me ga alaran momi cewa har a kabari annabi sallallahu alaihi yana cewa a fara gabatar da su har alimanci ya umul qauma li aqra'uhum li kitabillah illimanci ma za annabi ya ce a duba alaran ma ya jami ya ja sallah don haka da za a zo masallaci duk shekara 'yan saba'in saba'in ne ba a larama a cikinsu sai ɗan shekara goma wa zai ja sallah ɗan shekara goma shi ɗan shiga to su za su shiga su ja ka sallah ba fatiha ne la salata liman lam yaqra bi ummil kitab sallah ba fatiha ina za ta yi to don haka kenan karatu qur'ani yana ɗaukaka mai shi wanda ya yi riko da shi ya haddace shi sannan rana alkiyama za a ce da ma'aboshin alkurani ikra wa rataki wa ratil kama kunta turatil fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha ranar lahira za a ce ala ramma karanta ka daukaka karshen darajar ka shine gida na karshe da wato aya ta karshe da karanta shine karshen daukakan ka a lahira ashahid dai wannan daukaka ne game ga ma'abota alkurani da kuma yana nuna halarci idan maslaha ta hukunta ne a hada mutum biyu ko mutum uku a abu su ne su yanzu kamar a gaza abin da yake faruwa a rana ɗaya isra'il ta kai hari musallafa wanda mutane suke sallah lokaci ɗaya mutum ɗari ko sama da haka sun mutu mutum sama da ɗari to kun gona aka ce za a tona musu kabari ko azare ne da muke da laka akwai wahala to wannan maslaha ta hukunta hada mutum kaza da haka a daidai lokacin da suke wannan kuma kasashen turai su da suke cewa suna kare mai yancin ɗan adam ko ba sa iya magana duk da mun san daman waye dan adam abunsu dan adam shine behude dan adam shine arne an gane mai zagin Allah amma wanda yake cewa la ilaha illallah shi wannan ba dan adam bane a wajen su haka in kullun kaji suna cewa kare haƙƙin dan adam to ba suna nufin kai musulmi ba an gane musamman ma musulmin ashe bakar fata wai kai kuma ai zero a bayan digo kenan baka da wani a gurin su to kun ga addininmu ba haka ba ne addininmu ya hana kashe yara ya hana kashe wanda suna gurin bautarsu to amma kun ga su waɗannan sahayina waɗannan yahudawa haɗi da amerika da muke addu'a duk allah ta'ala da gurguza su allah ya ɗaiɗaita su allah ya karya su fa'ida ta hukunci na gaba shine annal guzata idza qatalu ahadahum khata'an fa'ala al-imam diyyatuhu min baitil mal wato fa'ida ta gaba da zamu fa'idanta shine ko hukunci na gaba masu yaƙi da jihadi in sun fita sai suka bisa kuskure sai suka kashe wani musulmi mumini to yana kan shugaba daga baitul mali ya biya diyar wannan mutumi me yasa saboda baban Hudayfa radiyallahu an wato lokacin da Hudayfa ya ga wasu musulmai sun yi kansa sai yake cewa babana babana su ba sun zata mai bai musulunta ba suka kashe shi daga ƙasha na sassanin ya ba shi biya huzaifa ya ce ba zai karɓa ba a bashi a baitul malin tun da daman daga baitul mal aka wato ainihin shiro dukiyar wannan kuma ya ƙara wa huzaifa matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kun ga za a iya me a bisa kuskure an tafi yaƙi musulmai su iya kashe wani mai a bisa kuskure ɗan nasu to anan za a biya mi za a biya diya wannan kenan waɗannan su ne hukunce-hukunce da malaye ambata mana a wato ainihin wannan yaƙi na uhud kamar yadda mun faɗa daga cikin abin da muka fa'idanta shine hatsarin saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga yakin farko da mi ya fara da nasara amma da aka saba umarna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka ga lokaci guda nasarar ta juye ta bar hannun musulmai kenan mu ma yanzu in zamu bi dokokin addinin musulunci kullum muna cikin rayuwa mai daɗi kuma muna cikin nasara daga mun ajiye tsarin karantarwa addinin musulunci ya zamu shiga wahala yanzu kenan kun gane sababin da yasa ake shan wahala ko shine an ajiye karantarwa addinin musulunci mabiya ba sa musulunci shugabanni ma ba sa me ba sa musulunci shikenan ake ta shan wahala Allah ta'ala ya kawo mana sauki yaki na gaba da malai ambata mana shine ghazwatul muraisi' wa tusamma ghazwatu bani mustaliq wato yakin al-muraisi' ko kuma yakin bani mustaliq ana kiran shi al-muraisi' saboda gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aukan ma waɗannan mushrikai guri ne da mashayar ruwan su wanda ake kiran shi da al-muraisi' sannan ana ce da shi ghazwatu bani mustaliq saboda su waɗannan kabilu na bani mustaliq sune suka haɗu domin su zo su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam mu sani tunda aka yaƙin badar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasara akan mushrikai aka kashe manya-manya jagororin kafirci da shirka tun lokacin akwai mushrikan da suka kasa bacci suka kasa zama sai sun ga bayan addinin musulunci daga ƙarshe za mu ji sai da suka iya mai shirin yakin handak suka je suka haɗo rundunar dubu goma tun da ta gagare su sun ce dubu goma kan madina ko da mutum ɗaɗɗe ne sai sun ga bayan madina to amma allah ta'ala yudafi'u anil ladina amanu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin innahum yakiduna kaida wa akidu kaida daidai lokacin da suka kasa bacci suna ta kukkullawa to Allah kuma yana irin nasa shin mala yake cewa kana sanata 40 wato an yi ta ne a shekara ta hudu bayan hijira wa sababuha sababin da yasa akai wannan yaki annahu balaghahu sallallahu alaihi wasallam anna al-haritha ibn abi dirar sayyidu bani al-mustaliq sara fi qaumihi wato labari ne cikin rahoto da annabi sallam leken asiri yake tattarawa aka kawo masa labarin cewar wato shugaban kabilan banil mustalik wanda shine al-harith dan abu dirar ya je cikin mutanansa ya tattara su wa man qadara alaihi min al-arab da waɗanda ya iya tattarawa na larabawa duk ya hada kansu yuriduna harba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda suke so shine su zo su ga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mi ya tare musu saboda ya ce mi la ilaha illallah tuflihu shi ba abin da annabi yake cewa kenan qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce la ilaha illallah za ku rabauta ba duka ba zagi sannan ka ce la ilaha illallah annabi ya ce ka kiyaye damuk wa irduk wa maluk da dukiyarka da mutuncinka da jininka duka tsare shi iyaka ce la ilaha illallah amma idan qila lahum la ilaha illallah yastakbirun ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون an ce su ce la ilaha illallah ya daga kai su kawar da kai ko ce ku ji wancan mahaukacin da zai ce mu bar bauta allolinmu to don haka shi wani alharis ɗan abu dirar shugaba na ƙabilan bal mustalik ya tattara jama'arsa da wanda ya iya tattara su domin su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam da ba'atha buraidah ibn al-husayb al-aslami ya'lamu lahu dhalik sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin masu leƙen asirinsa sai ya tura wato burai da ɗan al-husayb al-aslami domin ya ce tabbatar masa da haka shi kuma da yadda ya samu al-haris sai ya ce ya zo ya taimake shi ne amma me yake da niyyar ya ce so yake yaƙi annabi sallallahu kun ga ya samu tabbaci ko sai ya dawo ya sanar da annabi sallallahu fa atahum wato shi dan aiki annabi sallallahu sai ya je musu walaqiya al-harith ibn abi dhirar ya samu al-harith din nan wa kallamahu ya magana da shi ورجع إلى رسول الله يدا وجع النبي صلى الله عليه وسلم شي بريدة فأخبره خبرهم سيتبتر عن النبي صلى الله عليه وسلم شي ورا تبس سني شري يا تتر دي ƴan kabilansa sannan kuma ya tattara waɗanda suke kewaye da shi na rigagen laraba waɗanda suka yarda da abin da yake so aikata domin su zo su yaƙe ka fa nadaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas annabi nan take zaburar da mutane kwadaitar da su فأسرعوا في الخروج nan take sahabbai suka amsa kira na annabi sallallahu alaihi wasallam cikin gaggawa suka yi damarar fita wa kharaja ma'ahum jama'atun minal munafiqin sai dai kash daga cikin wanda suka shiga rundunar har munafikai kun san ko yakin Uhud an fita da adadi mai yawa dubu da wani abu amma Abdullah bin Salul Abdullah bin Ubay sai dai da 300 da wani abu shi kadai yace dan me zamu jefa kanmu ga halaka na ce masa mu zauna a madina mu tare ya ce sai an fita kuma ba wani abu ne yakin ne baya so ya je so da su munafikai sun san makomarsu shi yasa ba sa so su je su jefa kansu ga mutuwa to nan take dai sahabbai suka amsa kira sai dai daga cikin waɗanda suka shiga tawagar to akwai munafikai kun san kuma sai da aka zo madina aka samu munafikai lokacin musulunci ya fara mai ƙarfi amma a maka ba munafiki to amma da aka zo madina abdullahi bin ubay bin salul ya shiga musulunci ba dan yana so ba don haka sai ya samu duk yaransa da suke karkashinsa su ma suka shiga musulunci da irin niyyarsa wasta'mala ala al-madina zaid ibn zaid ibn harifa annabi sallallahu a madina sai wato ainihin sanya zaid dan harifa ya ci gaba da kula da ita kafin ya dawo kila ghairu a wata magana an ce wani sa ne wa kharaja yawm al-ithnaini li laylataini khalata min sha'ban annabi sallallahu sai ya fita ranar litinin bayan shuɗe yan kwanaki biyu a watan sha'ban walam yakun bainahum qital ba a yi yaki ba wa inna ma aghara alaihim alal ma annabi kawai ya aukan musu ne suna wannan almuraisi' gunda suke shayar da dabbobi su da dabbobin su suka fito da komai din su Allah ta'ala ya hukunta wannan za ta zama ganima ga mu'minai wa hum gharun suna gafale annabi ya aukan musu fasaba zarariyahum amma nan ya aukan musu ne ba fa dan haka kawai ba a sai dan su ma me suka yi niyya zo su yake shi to da ya samu rahoto sai ya rigaye su dan haka ya kama ya wato ainihin kama matan su a matsayin bayi wa amwalahum ya kame dukiyoyin su kama fi sahihaini kamar yadda ya zo a sahih bukhari da muslim kinan kun ga su wannan ba ma yaki ba cikin sauki ne tuna nan sai ya samu rahoto kuma shi wancan al-harith dan Abu Dhirar ya tabbatar wa dan aiki Annabi sallallahu alaihi wasallam buraida cewa tabbas abinda muke shiri muka yi shiri kuma shine zamu je mu yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam daka Annabi ya aukan musu a nan guri da ake ce da shi al-Muraisiya wa kana min jumlati sabi Juwayriya bint al-Harith sayyid al-qawm daga ci wanda aka kamo a matsayin bayi akwai Juwayriya yar gidan shi wannan wannan al-Harith din shi shugaban da ya shirya rinduna a yaki annabin kuma me har yarsa ta shigo cikin wato ainihin bayi kenan kun ga ƙarshen an yi nasara akan su kenan komanda ma shi da iyalansa duk sun shigo wato ainihin bayi waqa'at fi sahmi sabit ibn qais fa katabaha ta auka cikin mai kaso na sabit dan qais sai rubuta mata mukataba cewa ta biya kaza ta fanshi kanta fa da anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sai biya mata wannan kuma ya aure ta kun ga mu'amala annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai kisa bane kamar yadda suke fada annabin zubar da jini da wayala annabi sallam da aka fara yaƙi tun da ya fara yaƙin ko har ya koma duniya bai kashe adadin mutanen ko rabin mutanen da yahuda suka kashe a gaza yanzu haka a wata goma shi a shekara goma ashirin da uku da ya ta annabta da manzanci a kuma shekara goma da ya ta jihadi bai kashe waɗannan adadin ba da yanzu ana zancen sun tunkari dubu hamsin sun haura dubu arba'in cikin wata goma shi ya yi shekaru goma amma su a wata goma sun yi wannan su ba sa kiran kansu 'yan ta'adda amma shi suna jingina masa ne ta'addanci kun ga yadda al'amura suke a juye a rajulu tafe ya takallamu fi amril amma za a samu wa mutum ya zo shi yake magana da me take ba ta saiti ba فاعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مئة أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا daga nan waɗanda kowa baiwa take hannun shi sai suka ce ta yaya waɗannan sun zama surika annabi sallallahu tun da ya aura kuma ya yantar ya aura ta yaya mu za mu ci gaba da rike yan uwanta sai aka samu an yanta mutum ɗari daga wannan ƙabila wanda suka musulunta wa qalu asharu rasulullah sallallahu sabai suka ce ai waɗannan surukan annabi ne ta yaya za mu ci gaba da rika masu a matsayin bayi kun ga kenan siyasa ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsinka yadda shi in har kai haka gashi abin da zai faru to a tunaninku wannan wanda ba su musulunta ba wannan mu'amala zai sa su masu ne su musulunta haka mu'amala annabi sallallahu take wa fiha a wannan yakin ne kanatul ifk aka yi wannan labarin kanzan kurege din wannan labari na kanzan kurege shine aka ce na na aisha ta yi zina wanda kuma ya faɗi wannan magana shine abdullah bin ubay bin salul kun ji mala a farko ya ce cikin tafiya yakin suwaye suka shiga yakin munafikai to su kuma sun shiga ne ba wai don taimakon musulmai ba sai don su kawo tsaiko a tafiyar musulmai da musulunci to a wannan sai wato ainihin wannan labari ya faru wa zalika anna aisha radiyallahu anha kanat radiyallahu anha kanat qad khalaja biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu fi hadhihi al-ghazwa bi qur'at bi qur'atin asabatha mala yake shi a wannan lokaci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ko aisha ta fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ƙuri'a da ta samu annabi in zai fita ta ce ƙuri'a yake mi a tsakanin matan shi ta ce duk wacce ƙuri'ar ta ta faɗo sai ya tafi da ita kun ga mu kuma ba haka muke ba ko in za ka tafi wancan shirya kawai ta shirya in haka bu za a ƙara tafiyar in sarautar ka ta ƙara motsawa ita dai waccan ɗin da aka yi tafiya da ita aka ƙara can ta shirya kana murza gashin baki kuma ba wanda ya isa maka magana la ba jarumta bane jarumi shine mai adalci to annabi sallallahu adali ne mai adalci dan haka in zai tafiya yana kuriya ne a tsakanin matarsa duk da a matan kowa ya sani wa ya fi so Aisha amma idan kuriya fa bata fado ta kanta ba wallahi ba ya cewa sai ita sai ya dauki wacce kuriya ta fado a kanta to haka kai ma kamata mu'amalanka da iyalanka la'alla matanka biyu matanka uku akwai wacce zuciya ta fi karkata mai zuwa gare ta to amma ko da zuciya fala ta milo kullal maili fatadharuha kal mu'allaqa kada kuna karkata duku bar waccan kawar ba ta da miji a ita ma ta ji ana yi da ita ai kuri'ar Allah dai shiryar da mu wa kanat ka'adatu ma'a nisa'i mala yace wannan kuma shine al'adarsa tare da matan shi in zai bulaguro ƙuri'a yake falamma raja'u min al-ghazwa lokacin da aka gama wannan samuwa ganimar daga yakin aka dawo nazalu fi ba'd al-manazil to an samu guri ana hutawa fa kharajat aishatu li hajatiha to anan sai aisha ta fita a haudar da take wannan dan dakin da ake akan raƙumi domin ta je ta biya bukatarta fa faqadat ihdan li ukhtiha har ta dawo da ta taba girjinta sai ta ji akwai sarka ta yar uwarta sai ta ji bata girjinta kanat a'aratha iya ta aro ta a gurin yar uwarta an gane kino ne yana halastin mi mace ta ari kayan abin da za ta yi ado mijinta da shi an gane wani yana halas yau matan ka bata da sarka mai kyau wata ran ta yi aro abin wata kan wata ya ta ta sa ta burge miji فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه Aisha sai ta dawo wannan gurbin da ta biya bukata ta domin ta mi ta duba wannan abin ko za ta same shi faja'an nafarin ladhi kanu yurahiluna haudajaha waɗanda suke ɗaukan wato ainihin haudaj na ta wannan ɗaki raƙumin da nan su sai ya umarni a tafi kawai sai suka ɗauka sai suka ɗora akan raƙumi fadhannu hafihi ko sai suka fadhannu hafihi sai suka zaci tana ciki fahamalul haudar sai suka ɗauki haudar wannan ɗakin sai suka ɗora a kan raƙumi wala yunkiru khifata ba su inkarin ya rashin nauyinsa ba li'anna a radiyallahu anha kanat fatiyata sinni lam yaghsha al-laham so da lokacin yarinya ce mi ba ta yi kiba ba haka ta ce an yi auren ta tana shekara tara har annabi sa sanya ba duniya shekarar ta na goma sha shida sha takwas sha takwas to lokacin sun daga ko da mutum hudu suke kama su dora in ka karfafa ne ba su gane ba la'alla abun ma ya fita me ya fita nauyi da haka suka dauka suka dora farajat ila manazilihim sai ta dawo me gurin da aka sauka din nan wa qad asabat li'aqdi iqda ta kuma samu wannan wato ainihin sarka din fa idza laysa biha da'in wala mujib da ta zo gurin sai zama babu mai kira ko mai amsa ma'ana ba kowa a gurin فقعدت في المنزل سيتزونا أو النغر وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها ita da ta zauna duk zaton da take cewar in sun yi gaba za su gane ba na ciki me su dawo fabalagat ha ainaha fanamat faghalabat ha ainaha fanamat idanuwanta sai suka rinjaye ta sai ta yi bacci falam falam tastayqid wannan wannan fa kisan tana da muhimmanci mu saurare ta falam tastayqiz illa bi qawli safwan ibn al-mu'attil wato bata farka ba sai da me wato ainihin sai maganar safwan ta ji dan al-mu'attil cewa yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zawjatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abin da yake kenan yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ce matar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ana mana abin ya bashi ne mamaki ya akai haka wa kana safwan qad arwasa fi ukhriyatil jaysh tace shi yayi hutun daren sa ne can a bayan me rindina ana an bar shi a can baya kenan falamma ra'aha arafaha da ya ganta Aisha tun bai karuso gurinta ba sai ya sai data wa kana yaraha qabla nuzulil hijab daman tun kafin Allah ya saukar da ayar hijabi kuma ya santa yana ganin ta lokacin ko ana iya shiga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam fastarja'a sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ana kharahilata sai sun kuyar da wato ainihin raƙumin sa farakibatha Aisha da ya sun kuyar me yake nufi ki hau sai ta hau wa ma kallamaha kalimatan kalimatan wahida magana ɗaya bai ce mata ba walam tasma minhu illa istirja'a bata ji komai daga gare shi ba kuma sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ji abin da ya faru thumma sara biha yaqudu hatta qadima biha sai janyo akala raƙumi har sai da ya iso da ita Madina wa qad nazala al-jaysh rindina kuma ya samu me sun sauka fi nahri adh-dhahira lokacin da rana ta take falamma qadimul madina da suka gabato madina kusa wanda ya fara ganin su abdullahi bin ubay bin salul yana ganin su abin da ya ce wallahi ma salimat minhu yace na rintsi da Allah bata kubuta ba to kun san kuma akwai munafikai a cikin su a kewaye da shi tunda zaman shine shugaba yana cewa wallahi ma salimat minhu kawai sai suka dauka Aisha an kama ta da Safwan ha kama su shi kenan maganar fa ta fara yawo ta fara yawo da har yanzu munafukan 'yan shi'a suke tabbatar da maganar shiwar mata annabi sallam wai mazinaciya ce Allah ya tsine duk wanda ya wannan maganar mata ce mai tsarki wato ainihin matar mai tsarki yar gidan as-siddiq Aisha radiyallahu anha dan haka da ya faɗi wannan magana a faɗo ahlul ifki fil hadithi fi hada sha'an shi kenan gari sai ya ɗauka to haka damar labarin ƙanzan kuregi yake yanzu ya riga kewaye mai kewaye gari ba fi wanda zai ta jasus ya tabbatar abin ya faru babu kawai a ta yaɗa magana kamar da yadda yake faruwa da mutanen kirki idan an jefe su da magana mutane ba sa tabbatarwa malamai sun je guntuni biya ba su miliyan sha shida kawai sai ka ɗora a status kaji daga gare su ah baka ji ba kawai sai ka zo a status alal aqall ka tambaye su mana malam ga rubuta mana malam wai daga zagun je gun tunubiya baka miliyan 16 ya kamata amma kawai ka yada ta shi yasa dama ake cewa mutanen kirki tamkar farin tufafi ne ko ko me ya dan daga sai ne sauran mutane kuma kun ga bakin tufafi ne gaba ɗaya dama amma biyar shafa ma dama baya bayyana dan haka in ja'akum fasiqun binabain fatabayyanu aw takra'an fatathabbatu in aka samu labari ka tabbatar an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kada kuna jifan mutane da abin da basu ba daga ba ku zo kuna ci zan yatsa kuna dan dana sani dan haka wa rasul sallam sakitul la yatakallam annabi da ya samu wannan labari sai shu baya magana akwai lokacin nan abu ya faru shirin shine alkhairi zanga zangan nan da na shirya zan yi wa hadisi na batta na faso al dan jefo jefo magana ɗaya biyu saboda ba komi ne ma na lura mawdu'i zai buji lokaci za ka yi magana ba mutane ana wahala sosai sosai mako amma dai wannan zanga-zangar kowa ya faɗa malamanmu sun faɗa mana ba mafita ba shi mafitar mu koma zuwa ga Allah mai addu'a idan masu shirya ne ubangiji ya shirya mana idan ba masu shirya bane Allah ya kawo mana shiryayyu shine kawai addu'a amma dai na yanzu kan suna wahala ana wahala suna wahalar da mutane ya kamata a sa tallafi a abinci abinci ya sauki a sa tallafi a duk guraren da talaka zai samu mai saukin rayuwa amma ka ga mutum yau ya zuke gobe ya rage jibiya da yanzu fa mu fa ba ma auna ba ma auna kanmu ne a kilo wallahi larabawa ba sa yadda mutum baya wata bai auna nauyinsa ba wallahi da muna auna nauyinmu da an ga abun mamaki wallahi kullun raguwa ake haka shugabanni su sani ana shan wahala su kalli mutane da ido na tausayi irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama Allah ya ce ku ji kan na ƙasa Allah da yake sama sai ya tausaya muku janib sallallahu ku ji kan na ƙasa bayi na Allah Allah sai ya ji kan ku a daidai sashi guda kenan in ba ku ji kan bayina ba Allah yana nufin shi ma ba zai ji mi ba ba zai ji kai ba annabi hadisi ingantacce kuma ya ce duk wanda ya jibinci lamarin al'umma ta ya tsananta musu ubangiji ka tsananta masa haka annabi yana addu'a ya ce duk wanda kuma ya jibinci lamarin al'umma ta ya sassauta musu Allah ka masa sassauci kenan ya kamata shugabanni su ji waɗannan hadisai su sauƙaƙa mutane talaka a ce abinci ya fi ƙarfinsa ai masifa ta yi masifa talaka ya kamata a ce koya ne zai ci abinci ko da ba zai iya biyan kuɗin karatun 'ya'yansa ba ko da ba zai iya zuwa asibiti ba amma shi dai abincin ya fi ƙarfinsa to wanda kuma abinci ya fi ƙarfinsa to me ya rage masa babu Allah zai shiryar da mu don haka annabi sassan da ya samu wannan labari sakitun la ya takalla annabi sai shiru to ba wahayi Allah bai saukar masa ba kuma bai san gaibu ba kun ji da ya san gaibu da ya san ba ta yi ba amma fa zuwa ya zauna da ce ya ce aisha ga abin da ake faɗa dangane da ke idan kin yi roƙi allah ya gafarta miki aisha ta ce kuka take sai hawayen ya tsaya cak so da ta yi annabi zai faɗi wannan magana so da bai san gaibu ba ne sun mastashara ashaba tsanani ya yi tsanani magana ta yi cewa annabi har ya fara shawara da sahabbansa fa ashara ba'dhum an yufariqaha sashin sabai ma sai suka fara cewa to in har kana cikin shakku da kokonto to ka rabu da ita mana wa ya'khudha ghayraha sai ka dauki watanta talwihan la tasrihan su ma kuma ishara suke ba sa iya fitowa fili su faɗa ma amma dai suna nuna mar in har kana cikin shakku da kokonto to magana take da kuma kusa wani ikon Allah ita Aisha bata san ana maganar ba kun ji illar munafurci magana hake akan ka dugari ya dauka kai kuma baka ma sani ba dan lokacin da ta sani ita dai abin da ta ce shine lokacin da aka dawo a tafiyar ta kwanta jinya to sai ta tafi gidan saboda akwai kurushiya sai take jinya a gidansu ta ce kawai ta gane cewa irin tausasawa da annabi yake mata baya mata amma bata zaci wani abu ba annabi daga kofar gida zaure zai iyo sallama ya jiki yar ku su ce da sauki sai ce Allah ya ƙara sauki sai ya juya Aisha tace sai da ta fara jin sauki ta ce lokacin ba su da banɗaki a gida sai ta tafi da ummu mista bayan gari ta biya bukata a dawowa sai ummu mista ta yi tuntube sai ta ce mista ya halaka aisha ta ce tirɗinki kike zagin wanda ya je yakin badar sai ummu mista ta ce baki san me yake cewa ba uwarsa ne fa take faɗa ta ce me yace sai ta bata labarin abin da ake faɗa a kanta cewa an kama ta da safuwa aisha ta ce da in dawo sai jinya ta karu akan jinya ta ce to sai in ke so in tabbatar da hakan ta faru shin da gaske ana yada wannan magana ta ce sai na samu mamana sai in ce wani mutane suke cewa ne sai ta ce ki sauƙaƙa wa kanki ta ce tana faɗan haka sai na gane akwai maganar kenan daga ƙarshe dai kun ga sai abin da ya gama karab da gari ita ta me ta samu labari to haka maganar munafukai da munafurci take kai ana ta magana a kanka Allah ji kan malam an sha cewa malam ya saci mota an an faɗi wata kisa malam sai let abun ma shi yake samu labari ai ta yada magana to haka za a ta yada magana a kanka ba za a yi bincike ba a ji me ya faru ba kai ba a ji ta bakin ka ba sai a ta yada magana kuma kai ba kai labari to amma wannan jarrabawa ne inna Allah idza haba qauman ibtalahu in Allah ya so mutane jarraba su yake shi yasa Abu Sa'id al-Khudri ya tambaya Nabi sallallahu ayyun nasu ayyun nas ashaddu bala'an cikin mutane wa Allah ya fi jarraba annabi ya shahal anbiya sune annaba saboda su yafi so yace sai wa yace summa ulama yace sai malamai yace sai wa yace summa salihun yace sai mutanen kirki annabi yace Allah yana jarraba bawa ne gurgurdan da yayi riko da addinin sa in kai riko da addini ba za a barka ba imsakiha lokaci ya ku faɗa mu ban da agogo wasu suka yi nuni cewar annabi sallallahu alaihi ya rike ta wa Allah ya tafita ila kalami ahli dhanni bisu na takwas da minti yanzu to shikenan to shikenan sai wato ainihin wasu suke masa isharin cewa kar ya karkata ga zaton mutane ana ta surutu kar ya karkata matarsa gidan da ta fito gida ne na mutunci don haka kar ya karkata da wannan maganar da ake faɗa wa hubisa alwahyu shahara kun ji wata jarabawa sai Allah ya tsare wahayi bai wa annabi bauta guda imtihanan wa bala'an domin a jarraba manzan Allah kuma a jarrabe shi wata guda ana ta surutu wata guda kuma ba wahayi annabi har ya kira wacce take wa Aisha aiki a gida yace me kika gani mummuna dangane da Aisha tace inda akwai shine za ta kwanta bacci in ka kawo cefa ne awa kai zo su bude leda su ci inda akwai wani abu da take mummuna wanda shine mummuna abu an tambayi wata daga cikin kishiyoyinta me za ki ce ta ce abinda kama bakina zan yi ba a hannuna a ciki ba zan tsoma bakina ba to haka kenan idan fitina ta zo tana yawo ba ka da tabbacin me ya faru sai ka me sai ka me bakin ka shefa mu alkhairi kar harshen kai kai ka ga halaka walamma ja alwahyu bi bara'atiha to daga baya sai Allah kuma ya saukar da ayoyi ya wanke ta Aisha ta ce lokacin kiran annabi sallallahu ya zo ne gaishe ta sai ta ce kamar izini in kira babana da mamana sai ya kira sai ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam da babanta da mamanta ta ce na samu labarin abin da kuka samu labari idan na ce muku ban aikata ba ba za ku yadda ba kuma Allah ya san ma aikata ba ta ce tsakanina da ku shine tsakanin kamar baban Yusuf da ‘ya'yansa fasabarun jamil wallahi musta'anu alama ta sifo ta ce zan yi haƙuri kawai taimakon Allah kuma ike nema dangane duk abin da ake faɗa a kaina kun ga da ta fawwala lamarinta ga Allah wallahi annabi bai fita a gidan ba sai da alamu na saukar wahayi suka bayyana a gare shi Allah ta'ala ya saukar da ayoyi cikin suratul suratul nur tun daga innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum har zuwa al-khabisa fil khabisin duk yawanke ta take mamanta tace ki tashi gode wa annabi sassan tace wallahi ba zan tashi ba ba zan gode wa kowa ba sai Allah so da ta san wanda ya mata falala wanda ya mata ni'ima shine wa Allah tace kuma wallahi kafin nan ta rena matsayinta a wajen Allah ita dai kawai fatan da take shine ko a mafarki Allah ya sanar da manzon Allah cewa bata aikata ba ashe ba ma haka ba Allah zai saukar da ayoyi ne domin ya wanke ta to in banda arne wanda yana karanta waɗannan ayoyi kuma wannan hadisi yana Bukhari da Muslim kuma ya ci gaba da wannan magana ai sai wanda musulunci yayi gabar shi yayi yamma amma in dai mumini ne wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa Allah da ya baka labari yace gashi gashi sai ka gaskata don haka da ayoyi suka sauko amara rasulullah sallallahu biman sarraha bil ifki fa huddu 80 80 to kun ji wata jarrabawa daga cikin wanda suka auka cikin wannan maganganun har da mu'minai sahabbai na annabi sallallahu to annabi sai umarni aka yi musu haddi bulala 80 80 fa julida mistah ibn usafa daga cikin wanda aka bulale akwai mistah wa hassan ibn thabit akwai hassan dan thabit kun ji hassan fa mawaki ne na annabi sallallahu amma jarraba ta sa yami ya fada wa hamna binta jahsh akwai hamna yar jahsh wa haula min almu'minin as-sadiqin kun ji ma da yace waɗannan kuma suna daga cikin mu'mine masu gaskiya tathiran lahum wa takfira annabi ya sa an bulale su domin ya zama tsarkaka gare su ne kinan tsaye da haddi wa mutum tsarki ne gare shi mutum in yayi kisa da gangan aka tsayar masa haddi wannan haddi ya zama kafara abin da yayi an fahimta wannan shine ولم يجلد أحد من المنافقين والكافرين بل تركوا لعذاب الآخرة أما منافقين da kafirai ba a musu bulala ba sai aka basu sirar lahira a nan gabar sai mu fa'idanta kai mumini idan Allah ya jarraba ka takfiran wa tathiran Allah kankare ma zunubi yake Allah tsarkake ka yake yi amma kafiri fa Allah rabuwa da shi yake yi shi yasa har gobe kada mutum ya kuskura ya ce muna shan wahala ga mu musulmi ga mu da sallah da salati ga wanda kullun zagin Allah suke sun ce annabi Isa ma dan Allah ne amma ka kalli rayuwarsu la su wadancan me nan ne aljannarsu kai kuma nan ne kurkukunka jin dadin ka sai an je ina lahira shi yasa Allah ta'ala sai ya ba su lafiya ya ba su dukiya ya ba su aminci ya ba su komai so da in sun je lahira ba su da me malahum min nasib malahum min khalaq ba su da rabo a lahira dan haka kai kuma mumini fa Allah ta'ala bai alƙawarin zai barka ba haka a hasiban nas ayutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun shin masu imani za su zaci za a ba su kawai sun ce sun yi imani kuma ba a jarrabe su ba ba a jarrabe su da yunwa ba ba a jarrabe su da talauci ba ba a jarrabe su da mungwayen shugabanni ba ba a jarrabe su da kafirai suna so sai sun ga bayan su ba anya ko zai yi lashi haka ba zai yi ba wa laqad fatanna alladhina min qablihim Allah ya ce ai waɗanda suka ce sun yi imanin kafin ku mun jarrabe su Allah ya haka dan ya san masu gaskiya san makaryata an jarrabu waɗanda suke kafin mu in yunwa ce da ta fita mu ko kun san Abu Hurairah kissarsa da yake cewa zai iya biyo ka daga masallaci har kofar gidanka yana tambayan ka aya da hadisi ba idan bai santa ba ya fi ka sanin ta so yake an je kofar gida ka ce da kariso ko za a samu abinci ya ci yunwa ko kun san ya ce yana iya kwanciya a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suna wasa da shi suna ta mahaukaci ne yace dan yunwa ko kun san akwai ayarin sahabbai su miqdad suka ce dan yunwa sai da ganin su ya tafi sun zo madina ba sa gani wace irin yunwa ne zaka sa kana tafiya ba ka gani yunwa an yi wacce ta fita mu idan har takura ma aka yi saboda kayi riko da musulunci akwai wanda aka takura musu fiye da haka akwai waɗanda annabi sallallahu ya ce kafin mu lokacin da khabbab dan arab yake koka annabi sallallahu alaihi ya rasulullah ba za ka roki Allah ya kawo mana nasara ba ya kawo mana dauki wuya ta yi wuya annabi ya gyara zaman sai ya ce kafin ku ai mutum ake samu a tsaye da shi a sa zarto a tsakiyar kansa a raba shi biyu hakan baya sa ya bar addininsa mu mun samu irin wannan idan har azzaluman shugabanni ne ka je ka karanta waɗanda suka yi zamani da su fir'aun wani irin wahala suka sha ba fir'auna ba ma wanda suka yi zamani da su hajjaj ibn yusuf al-thaqafi wani sarki aka yi azzalimi mungun sarki ya jinkirtar da sallah dole ka zo jam'i ka ki zuwa ya sa a kashe ka daga cikin ta'addanci da Anas dan Malik sahaba ne sallallahu boyi boyi shi sai ya zaci Anas yana cikin wanda suka auka cikin fitinar Ibn al-Ash'as suka ce a masa fito na fito yasa aka zo da Anas ya ringa dura masa ashar Anas banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wanda yake sha yace ya rantsi da Allah ba dan Anas yayi wa Annabi hidima ba da sai ya kashe shi amma aje a rubuta masa Atiqul Hajjaj a hannunsa ko da wuta ko da aska a hannunsa waka wani ya yafe masa ne to an yi azzaliman sarakuna an yi azzaliman shugaban don haka dai duk wata jarabawa da za mu shiga yanzu waɗanda suka gabace musulmi sun shiga wacce ta fita to tunda su suka yi haƙuri suka ci mu ma kamata mu yi me mu yi haƙuri mu fawwala lawarinmu ga Allah mu koma zuwa ga Allah la'alla nasara ta zo mana mai kusa yin Allah ga mun koma zuwa gare shi وفي مرجع في هذه الغزوة من الغ... من هذه الغزوة دا وسو daga wannan yaki din qala ra'sul munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul sai yake cewa la in raja'na ila al-Madina la yukhrijana al-'azm minha al-'azm yace idan muka dawo Madina wallahi sai madaukaka sun kori makaskanta kusa a wajen sa waye madaukaka shi da yan uwansa munafikai waye makaskanta annabi da sahabbai me yasa ya faɗi haka wani ne cikin mutanen Madina mai son wasa kawai sai ya wato ainihin ko mutanen makka yana da son wasa sai ya canki dan madina ta baya da ya canke shi sai ya ce ku taimake ni yan madina shi ma wannan dan makka sai ya ce ku taimake ni yan makka da ƙarshe sai labari ya je wa abla bin ubay bin salu shi ga wani dan makka da ya hijira ya zo ya canki dan madina kuma dan madina ya ce a kawo masa dauki shi ma dan makka ya ce a kawo masa mai dauki abdullahi sai ya ce kun ga ko daga zuwansu mun ba su gida mun ba su kaza mun ba su kaza kun ga ko sai ce wallahi la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azu minha al'azab ku ba su an koma madina wallahi sai madaukaka sun kori makaskanta shi a ganin sa shine madaukaki su su annabi sallallahu sune makaskanta Allah ya karyata shi walillahi al'izza wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin almunafiqina la ya'lamun izza tana ga Allah tana ga manzala su san tana ga mu'mini sai da munafikai ba su san haka ba kuma ya ringa rantsuwa bai faɗa ba sai Allah ya saukar da idza ja'aka munafiqun aka gama tona musu asiri gaba daya to da shina munafiki yanzu mai sayalifuna billahi sayalifuna sayalifuna ya'lifuna yanzu su yi ta rantsuwa don haka wanda ya ji wannan shine zaid faballaga zaid ibn arqam rasul sallam wa jaa ibn ubay ya'tabir wa yahlifu ma qala wato sai zaid ya zo dan arqam ya zo ya samu nasu sai shiga abinda abdullah bin ubay bin salul ya ce shi kuma ya zo ringa rantsuwa bai faɗa ba fasakata fasakata anhu rasulullah sallam fa anzala tasdiqa zaid suratul munafiqun sai wato ainihin annabi ya shiru sai Allah ta'ala kuma ya saukar da wato ainihin alƙam a lokacin umar radiyallahu anhu ya ce ya rasulullah kamar izini in sare ka wannan munafiki annabi sallallahu shi a'a abinda mutane suke ganin shi sahabi na ne abinda yake na zahiri kenan in na kashe shi mai mutane za su dauki cewa annabi yana kashe sahabbansa da abinda mutane suke gani na zahiri kenan wannan shine abin da malai ya kawo gabar kashe ta wannan yaki na ghazwatul muraisi' ko kuma ghazwatul banil mustaliq wannan kuma shine kaɗan daga cikin abubuwa da zamu fa'idanta ciki wanda dai ina ga mun fa'idanta da cewa dole a rayuwa za a jarabe ka an jarabi waɗanda suke fika daraja suka fika matsayi haka abin da yake kan mutum shine in Allah ta'ala jaraba shi yayi haƙuri Allah ta'ala ya ba mu ikon yin haƙuri Ami za ka ce alaikun salam. Yau, wannan tambayar da yake shi ne. Tun da annabi sallallahu Alaihi wasallam wai ya ce, afon ya ce wa Aisha, in har abin da ake zargin ki da shi nake ji na samu labarin shi da gaske ki roki Allah ya gafarta ina cewa to mutum ya kama matan shi da wani misali ya iya yafe mata na farko shine shi annabi sun ba kama matan shi da wani ba labari ya samu iri yanda kowa yake bi yake jin labari so da bai da tabbaci domin da yana da tabbaci me ga akwai abin da shari'a ta ce an gane yawa to don haka wannan ya bambanta da da wancan shi in har an kama mutum haƙƙi ne nawa na Allah a tsayar masa da me a tsayar wa mutum da haddi haƙƙi ne na Allah amma in abu ne da yake na zargi to ka iya ababe nasiha da annabi sallallahu ya yi nasiha cewa idan har mutum abin da ake zargin sa da shi shine ya tuba zuwa ga zuwa ga zuwa ga Allah wannan shi sai dai ababin fa'ida abinda na taba jin Sheikh Mashhur yana faɗa la'alla amma ta bambanta da wannan tambayar wata ce ta yi masa tambayar cewa mata aure ce kuma ta yi zina kuma ta yi nadama ya za ta yi ya ce ta sitarta kanta mana ta ɓoye ta tuba tun da har ta yi nadama to ta sitarta kanta da wannan kenan idan har mutum ya aikata wani abu al'aula shi ne ya mi ya sitarta kansa amma kuma da zai bujiro da kansa kamar yadda aka samu wata mata ta zo zamanin da sosai ta bujiro da kanta cewa ta ce ita ta yi cikin shege na wannan cikin da yake jikinta ba ta aure ta same shi ba annabi sallam saboda tana da aure ya sa bayan ta haife dan ya yi wayo yana iya shan abinci aka jefe ta to in mutum ya yi wannan zai zama masa kafara ne na abin da ya mi ya aikata amma kuma a bangare guda zai iya mi tsarkake zai iya wannan zai iya zai iya rike sirrin shi tambayar da kuma kake iya jefowa shine ne wanda ba zan iya tuna maganganun malamai ba anan shi ne mutum da ya kama matar shi ai an san in wannan sai mutum ya kawo shaida hudu ne in ya kama mace ina ko ta in ya kama matar shi shin za a ɗauke shi a matsayin shaida hudu shi ne la'alla wannan ta iya zama ne tambayar ka la'alla wani zama insha Allah ta'ala mai binciken maganganun malamai a wannan mas'ada insha Allah ta'ala ina ga shi kenan ko to insha Allah muna addu'a akwai ƴan uwanmu da wannan ibtila'i na damuna ya shafa da yawa masu gonakai da masu mahallai ubangiji ta'ala miyar musu da alkhairi Allah ta'ala ya ba su ikon gina abin da suka rasa na wato ainihin ginan nuka na dukiya da aka yi asara kuma Allah ta'ala ya wato ainihin miyar musu da gurbinta da abin da ma fi ta alkhairi yanayi na kuncin rayuwa da muke fama da shi da tsanani ubangiji ta'ala ya kawo mana sauki Allah ta'ala ya yi mana wannan yunwa da ake fama da ita talauci da ake fama da shi ubangiji ta'ala ya yi mana Allah ta'ala ya yi mana wannan fatara da talauci da yunwa ya Allah ubangiji ta'ala ya shirye waɗannan shugabannin namu jagororin namu Allah ta'ala ya wato ainihin karkato da zukatansu su ji kan talakawa Allah ta'ala ya yaya mana dukkanin damuwoyinmu ya biya mana dukkanin bukatunmu ya ba mu lafiya da zaman lafiya da aminci a wannan ƙasa tamu da garinmu da yankinmu baki ɗaya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك يا قوي يا عزيز وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Thank you.